أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن توليتم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wanda ya ƙara nuna mana wannan lokaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a daidai wannan rana mai albarka wato ranar talata inda muna hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira wadda ya yi daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya kuma in ba a manta ba muna nan dai a cikin suratul bakara inda muka kwana ajiya a ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qulu amanna billahi Allah yana kiran waɗannan mutane wato yahudu da nasara da aka yi ta kai ruwa rana da su suna cewa wasu na cewa ai yahudawa na cewa annabi ibrahim namu nasara na cewa annabi Ibrahim namu har inda aka kai Allah ya ce to qulu amanna billahi ku ce kun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abunda aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa da abunda aka saukar ma annabi Ibrahim da annabi Isma'ila da annabi Ishaq wa yaquba da annabi yaqub wal asbadi da jikokinsa ko da ƴaƴan annabi yaqub abinda aka saukar musu wa ma utiya musa wa isa da abinda aka saukar ma annabi musa da abinda aka saukar ma annabi isa wato at-taura da linjila kenan wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abinda aka saukar ma annabawa daga ubangijinsu la nifarriqu bayna ahadin minhum inda har Allah subhanahu wa ta'ala yace ma'ana la nifarriqu bayna ahadin minhum kada ku rika bambance kuna rabewa a tsakanin suwane a tsakanin annabawa wane yace ya zabi wane wane yace ya zabi wane a'a duka mu hada mu rike duk da kuma Allah subhanahu wa ta'ala a wani gurin za ka ji yana cewa tilkar rusulu fabbanna ba'dahum ala ba'din waɗannan annabawa ko manzanni Allah subhanahu wata'ala ya fifita sashi akan sashi ta inda Allah ya fara fifitawa da ya tashi aikowa ma wannan al'umman sai ya aiko mata mala'ika wato jibril shine ɗan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga shugaban mala'iku sannan ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin shine jagoran ma'ana al'umma inda ya dauko littafi kuma na alqur'ani ya zama shine jagoran littafai guda gaba ɗaya Allah ya ce wa nahnu lahu muslimun ku kuma ku kasance ma'ana mu masu miƙa wuya ne zuwa gare shi shi wane zuwa ga Allah yadda Allah ya yi mun yarda to a daidai nan malamai suka ce to ka rike wannan muslimun ɗin da ya ce a daidai ayoyin nan da muke karantawa za mu ji akwai muqamul islam akwai muqamul iman akwai muqamul ma'ana ihsan to an fara da muƙami ta musulunci na miƙa ma Allah wuya duk yadda Allah ya yi ka yarda in ya baka ka karɓa in ya hana ka ka yarda in ya baka da yawa ka yarda in ya baka ɗan kaɗan ma ka yarda ka zama dai kawai kai baka da wani na cewa sai abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma ka yarda yau aka karanta mana فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله سبحانه وتعالى يتقبى لدي زنتينا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به كتيمس يا رسول الله إذا هر kun yi imani da kwatankwacin abin da muka yi imani da shi mene muka yi imani da shi shine alkur'ani wadda akwai aya a ciki akwai a bari a ciki wadda akwai yarda da annabi musa a ciki akwai yarda da annabi isa a ciki akwai yarda da sauran annabawa gaba ɗaya a cikin wannan alkur'ani to idan sun imani da littafin attaura kamar yadda muka yi imani da littafin nan na alkur'ani to a cikin attauran za su ga sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ku yadda da shi domin tun a ciki Allah bai koya sufa ko guda ɗaya na manzon Allah ba ya fito da abubuwa daban-daban yanda idan an gan shi za a gane shi haka kuma idan yau su kuma nasara sun imani da littafinsu na injila na gaskiya kamar yadda muka yi imani da alƙur'ani to lallai ba zai ɓuyan musu ba sufofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma za su yi imani da shi kamar yadda muka yi imani da shi Allah ya ce faƙaɗe da idan sun imani da kwatankwacin abin da muka yi imani da shi to da yahudun da nasaran duka sai su shirya Allah ya ce wa in tawallau idan kuma suka juya baya yahuda wannan suka juya baya suka ƙi imani da attaura ta gaskiya wanda Allah ya saukar ma annabi Musa wanda babu ragi babu ƙari ta cika cif ita ne littafi daga Allah banda wanda suka yi ƙari banda wanda suka yi ragi idan su kuma yahudu nasara su ma suka yi imani da littafin da aka saukar ma annabi Isa babu ragi a ciki babu ƙari ta gaskiya Allah ya ce fa'inta wallau idan ko sun juya baya suka yi imani da shi na gaskiyan nan fa'inna mahun fi shiƙaƙ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ko su waɗannan suna cikin me suna cikin ma'ana rudu da saɓani idan suka yi imani da shi ta gaskiya domin ai alƙur'ani bai karo da attaura ba bai karo da linjila ba bai karo da zabura ba ma'ana yana tabbatar da abun da ke cikin waɗannan littafan ne har ma yana zuwa da abin da ma babu a ciki to kaga ashe idan ko sun juya baya Allah ya ce fa inna ma hum fi shiqaq waɗannan suna cikin sabani wato za su yi gebe guda sai ku yi gebe guda su suna kan bata ku kuna kan shirya Allah ya ce fa sayakfikahumullah ya rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dai ya abin ya kasance idan sun geben suna ganin su suke da yawa in sun geben suna ganin su ke da kuɗi in sun geben suna ganin su ke da makamai in sun geben suna ga su ne suke da abubuwa duk da mutane suke da bukata to ka sani dai fasa ya fi ka humullah Allah subhanahu wa ta'ala ya ishe maka su ma'ana Allah yana ɓangaren ka ne wanda ko Allah ke ɓangaren shi wa yake da mataimaki kaman shi, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nasira. Allah ya ishe ka ya zama majibincinka, Allah ya ishe ka ya zama mataimakinka, shi yasa a lokacin da in ba mu manta ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana rarrashin matansa yana cewa in tatuba ila Allah faqad sagad qulubukuma wa in tadahara alaihi fa inna Allah ne huwa maulahu Allah ya ce idan wance da wance sun ƙarfafi juna domin su yaya da ranjaye ka to ka kwantar da hankalinka ya rasulallah Allah yana ɓangarenka ka ko ga wanda Allah ke ɓangaren shi shi ke da nasara wa jibrilu mala'ika jibrilu gaba ɗaya yana ɓangarenka ya rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa salihul mu'minin da sannan managartan mu'minai gaba ɗaya da abubakar da Umar, da Usman, da Aliyu, da kowa da kowa mutanen kirki duk suna ɓarayin manzan Allah. Sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam Allah ya ce wal mala'ikatu ba da zalika zahir, mala'iku ma suna ɓangaren ka ne kai suke ƙarfafa. Ka ko ga, ai ka ga yadda manzan Allah ya yi nasara a kowane ɓangare. To Allah ya ce ya isar masa ma'ana daga wa'innan mutane. Ka ko ga duk wanda Allah ya isar masa to wannan fa ya gama lafiya ya yi nasara to shi yasa har yau idan ka ga turawan duniya da yahudawa hanya dubu ɗari suke nema ta inda za su halaka suwa su halaka al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shigo ta nan a fita ta nan jiya da mun ji yanda suke ɗaukan mutane in sun ɗauke su su ɗauke su su je su koyar da su larabci bayan sun iya larabci su rika turo su da kuɗi suna gina masallatai suna gine-gine na abubuwa kamar za su ƙarfafi addini amma manufansu kuma su rushe addini ne inda har suka samu wani limami a jiya muka kawo suka ce mai ai wannan littafi na suwa ne liman ya ce littafinmu shi Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka a cikin wannan littafi da kake gani ya imam to ya Allah gaba ɗaya ya ce azaba ya tabbata ga masu sallah ne limani ya yaya ya tsitsiro ido ya ce a ina suka ce a tabi suratul ma'un ga inda Allah ke cewa fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun kaga a daidai nan suka kwana a daidai inda Allah ya ce azaba ya tabbata ga masu sallah duk sai kaga liman ya yadda abubuwa mamu sun yadda abubuwa saboda mene saboda an riga an halaka su da datti irin ta yahudu to aka ce da sun ci gaba da sun ga inda Allah zai ce alladinahum an salatihim sahun ai ba kowa ne zai ga azaban ba yana sallah sai masu rakkana daga barin sallah su ki da gangan su ki sai lokacin da suka ga dama daman mun san sallah matsayinta ya kai matsayi domin matsayin sallah annabi bai karba a ƙasa ba manzon Allah bai karba a sama ta ɗaya ba bai karba a ta biyu ba bai karba a ta uku ba sai da ya je fauk al'arshi sai da ya je saman al'arshi kai har sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je fauk alfauki saman sama inda ba kowa ba komai daga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ba shi sallah guda hamsin hamsuna salawatin wacce ka ko gada an zo da ita a salloli hamsin ai sai yadda Allah ya yi manzan Allah ya zo suna ta shawara da annabi Musa annabi Musa na koma al'umman nan naka ba za su iya ba mun haka da banu Isra'ila sun kasa iyawa ka je Allah ya rage aka rage ya dawo 45 ya koma aka rage ya dawo 40 kai har sai da sallan ya dawo 50 salawatin salloli biyar kamar yadda muke yin nan annabi Musa ya ƙara ce wa manzan Allah ka koma mana a ƙara ragewa manzan Allah ya ce ina jin kunyan Allah a karamcin Allah ya rage ya rage in na koma zai ƙara ragewa ni kuma ina jin kunya to aka ba da sallan nan bayan an ba da sallan nan a matsayin hamsu salawatin amma Allah a gurin shi ya ce yanda muka so yana nan a yanda yake duk wanda ya yi guda ɗaya za mu ba shi tankar da ya yi goma ne ka yi su bayi za a rubuta ka yi su bayi su bayi goma ka yi azuhur azuhur azuhur goma ka yi la'asar la'asar la'asar goma magariba magariba magariba goma isha'i isha'i goma a haka kana yin biyar amma a gurin Allah yana baka hamsuna salawatin kaga wannan al'umma sun samu daraja arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa dole a kula da sallah domin sallah Allah na cewa a cikin sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah Allah ya ce ta kasance wajibi marali akan mu'minai sannan kuma abin ajewa lokaci saboda haka a kula da sallah Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ishe ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah dan wanda ya ishe ma annabi shine kuma wa huwa samiu shine wanda yake mai ji ka san duk wanda zai ce zan kare ka to za ka fara kallo ka ga to shin wai yana da ababe din wanda zai iya kare ka ko baya da shi to Allah nan yana jin duk abin da ake kullawa ko kai ka ji ko baka ji ba kaga ashe mai kare ka shine wanda yana ji sannan al'aliyam mai kare ka kuma shine masani ka ko san ashe annabi na da wanda zai kare shi wanda zai kare shi yana ji wanda zai kare shi kuma ya san duk abin da ake yi har Allah na cewa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah ba wani abu da ke buyan mai ko a ƙasa ko a sama ko mene kai Allah ya gan shi ya san shi ko mene zaka kulla saboda haka walla alkhairi wanda zai kare manzon Allah shine as-sami'u shine al-alim shine mai ji shine mai gani na'am صبغة الله من أحسن من الله صبغة ونعم له آبدون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله سبحانه وتعالى yana bayani akan manzon Allah ya kwantar da hankalin shi kun san tun a farko sun sa mashi kofi manzon Allah aka fara sa ma kofi a garin Makka aka ce to idan fa ba zai daina duke-duken nan ba ba zai daina ruku'u-ruku'un nan ba to lallai fa akwai matsala har aka kai inda suka ce ba in bai bari ba kai aka kai inda aka ɗauko timbin raƙumi da jini da kashi da ruwa annabi ya yi sujjada aka ɗaura mashi a wuya wai sai ya bar sallah ya dame su da duke-duke ya dame su da wani mutu-mutu to manzon Allah har ta kai ma inda aka ce abu ɗalib wato kawunsa aka ce mashi to yanzu ya miƙa manzan Allah kawai idan bai miƙa shi ba kuwa to sai fa abin da ya gani abu ɗalib ya ce ni ba zan miƙa shi ba idan za mu ƙare sai dai mu ƙare ba zan miƙa ɗan ɗan uwana ba ba zai miƙa manzan Allah ba har inda aka ce to ka sani ba idan ya tabbata ka ƙi miƙa shi to ba za mu ba ku aure ba ba za ku ba mu aure ba ba za mu siyar muku da abinci ba ba za ku siyar mana da abinci ba mu da ku ba dai wata sauki kawai haka aka zauna cikin wahala an ce har akwai waɗanda saboda tsaban wuya sai da suka koma suna cin ganye irin na bishiya saboda tsaban wahala da fitina da suke gani amma har a haka ba a miƙa annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga yahudu ashe ba yanzu suka fara sa lockdown ba ba yanzu suka fara sa kwabi ba tun a baya shi yasa addinin nan duk abun da ka gani zaka ga in dai kana da alqur'ani to zaka ga ashe abin ma an taba yi yanzu maimaitawa ne kawai to saboda haka shi yasa saboda sanin alqur'ani na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu aka ce yana cewa da fa za a zo a ce ma'ana raƙumin shi ya bata yace to shi da ya buɗe alqur'ani zai iya ganin raƙumin shi a inda yake kaga sanin alkur'ani to kowa dai zai san alkur'ani ne gwargwadon yadda Allah ya sanar da shi Allah ya sanar da mu to Allah yana gaya shine mai kara annabi shine kuma mai ma'ana ji shine mai gani Allah sai ya ce sibgatallah ai wan manzon Allah na riga na yi shi ne manzon Allah a irin wani tsarin rini na riga na rina shi na rina annabi Ibrahim na rina annabi yaqub na rina sauran annabawa a tsari tawa wanda ba za su taba canzawa ba kai ba ma su ba a sahabban su ma ba za su canza ba tana bilal bin rabah wannan sahabi ne kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kyan iya rini da manzon Allah yayi wannan sahabi aka kira shi ana mai azaba ana so ya rabu da manzon Allah ne kawai zai shiga daula zai shiga nishadi zai shiga cikin wadata amma wallahi ya ƙi rabuwa da annabi aka ɗauke shi aka kama shi ana azabtar da shi idan rana ya take irin yanzu ɗin nan shikenan sai a ɗaura shi akan rau akan dutse bayan dutse ya take da zafi ka a ɗaura shi ba a cire mai riga ba a ɗaura shi akan dutse haka ake gata shi a rana in ya ji kishi ya ce yana son ya sha ruwa amma wallahi in aka ɗauko ruwan maimakon a tsiyaya mai a baki sai a rika tsiyaya mai a setin idan shi ruwan na gangara yana tafiya me ye kawai ake so ya yi a ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun yana la ilaha illallah la ilaha illallah an ce har sai da aka koma bilalu bai iya faɗa ce mai tsawo sai da ya koma yana cewa ahad ahad ahad saboda tsabar rini irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ƙara samun wani sahabi shi kuma aka cutar da shi aka yi mai abubuwa idan aka zo za a kawo mu annabi tsara sai ya miƙa jikin shi a tsara hannun ya gundulme in aka ƙara kawowa ta nan sai ya miƙa nan a gundulme aka manzo Allah ya ce wane ka koma gebe baka ganin raunuka a jikinka aka ce wannan mutum ya ce ya rasulullahi madaman ran nan nanan numfashin nan nanan wallahi tallahi ba zan iya kaucewa a same ka ba kaga wannan kala ne da rini irin yanda manzon Allah ke rina suwa sahabbansa to mu ma haka ake so musulmi ya zama rini na Allah musulunci kawai ba wani kwana a qulillah thumma zarhum fi al-amrine thumma ma'ana qulillah thumma thumma zarhum fi to shikenan Allah ya dauki abinsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa ka ce Allah in ka ce Allah to ka bar sauran mutane a cikin warginsu da wasansu to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanda sahabbansa suke to mu ma ana so mu zama rini ne na Allah idan ko ne za a yi kawai karka yadda ka goce ma musulunci karka yadda ka goce ma imani karka yadda ka goce ma isani duk wahala duk rintsi duk wuya ka tsaya a bangaren ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man ahsanu min Allah sibga Allah yace wai wane ne ya kofi Allah iya rini an same babu duk wanda Allah ya rina ya riga ya yi shi a cikin imani to lallai wannan yana cikin imani duk tsanani ba zai juya ba duk kuwa wanda kaga yana musulunci ya zo ya yi kuma a sha ruwan tsuntsaye ya koma wani ɓangare daban to wannan daman bai rinu ba ne amma in dai rinin Allah ne baya canzawa Allah yadda mu zama rininsa wa nahanu lahu abidun mu dai ga Allah mun kasance masu ibada ne masu bauta Allah ya yi mu ne ba don mu nemi kuɗi ba Allah ya yi mu ne ba don mu zama bayan duniya ba Allah ya yi mu ne ba don mu zama bayan zinare da azurfa ba, wa ma halaktul jinna wal insa illa li ya'budun Allah ya ce bai halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta masa. To saboda haka ya kamata mu kula jama'a kwarai matuƙa mu zama bayan Allah ta gaskiya na'am.
Kula tuhajjuna fillahi wa rabbukum wa lana أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ولا تهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون الله سبحانه وتعالى يتي مسو يتي قل تنيرس يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم atuhajjunana fillahi manzon Allah Allah ke cewa ka ce mashi ka ce ma waɗannan mutane manzon Allah ake gaya mashi kul atuhajjunana fillahi Allah ya ce ka ce shin kuna jayayya ne ma'ana da kuna jayayya ne a cikin da hujjoji a cikin al'amarin Allah ka tambaye su wai suna jayayya ne da wasu irin hujjoji kuma a cikin al'amarin Allah tokar si jayayya su sani Allahn da ya aiko annabi Musa suka yarda, Allahn da ya aiko annabi Isa suka yarda, to shi ne ba ya aiko annabi Muhammadu ba, sallallahu Alaihi wa sallam mene na jayayya, wa huwa rabbuna wa rabbukum, Allahn nan kuma shi ne Ubangijinmu, shi ne kuma Ubangijinku, shi ne ba ya halicce mu shi ya halicce ku mene abin jayayya a kan lamarinsa, ya ce walana a amaluna kuma ku sani ba aikinmu yana kanmu ne da Allah akwai wani wanda za a tambaye shi akan aikin dan uwanshi babu a'a za a tambaya ne alaramma kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba za a ce wanda yake mai fassara yayi kaza yayi kaza za a tambaye ka ba kowa za a tambaye shi ne akan abin da ya aikata Allah ya mu aikata alkhairi yace walakum a'malukum sannan kuma aikin ku kuma yana kanku ba wani ƙaba ba ku rinka cewa ku jokokin annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim aikin da yayi yana gurin wa yana wurin sa sakamakon shi an bashi annabi Isa aikin da yayi yana wurin sa sakamakon shi an bashi annabi Musa aikin da ya yi yana wurinsa sakamakonsa an ba shi kaji Allah yana gaya kowa abin da ya yi shi za a tambaye shi a kai to kenan bayan Allah dole mu yi kira wa junanmu ashe kowa ya shagaltu da kansa shi yasa a wani hadisi za ka ji manzon Allah na cewa aljanna ya tabbata ga wanda ya shagaltu da ganin aibin shi ya bar ganin aibin mutane kar ka yadda kana kullum kai kana neman aibin mutane ya wane ke ciki ya wance ke ciki a'a ya kamata ka rika zama ne kana tunanin yau daga safe zuwa yanzu menene yi me alherin da na samu menene rukushin da na samu to in kai haka shine zaka zauna lafiya to aikin annabawa sunna gare su kuma sun riga ya same su mu ma abin da muka yi yana gare mu kuma shine zai same mu ashe kaga ba wani ƙaba ba kenan kowa ya tsaya yi kokari ya aiki na gari Allah ya sa mu yi aiki na gari shi yasa a wani hadisi annabi ke cewa duk wanda aikin shi ya jinkirtar da shi to lallai kuma ma'ana na saban shi ba zai gaggabtar da shi ba wai kai da an magana ai ni dan annabawa ne baka jiga dan annabi nu kan'ana zai je ina zai tafi wuta shi Allah babu ruwan shi abinda kan'ana yayi yana gurin shi abinda baban shi annabi nuhu yayi yana wurinsa yau idan muka kalla ga babban annabi abu lahab shi kuma yana ina shi ma zai tafi wuta babu ruwan Allah kowa abinda ya aikata shi zai gani Allah ya jami ta aikata alkhairi ya ci gaba da cewa walakum walakum a'malukum aikin ku kuma yana gare ku wa nahnu lahu mukhlisun mun ko mun kasance muna masu tsarkake addini zuwa ga Allah kaga anan mun samu muqamul islam a inda Allah ya ce a inda aka samu ina wa nahnu lahu muslimun kaga fa akhbirni anil islam kenan ba ni labari game da musulunci yace an tashhadu Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah kaga anan mun samu matsayi ta mene ta musulunci idan aka matso kuma wa nahanu lahu abidun mun kasance masu ibada ne zuwa ga Allah kaga an samu matsayi ta mene ta imani fa akhbirni ko wa fa akhbirni anil iman ba ni labari game da imani manzon Allah ya ce mana al iman ko kaza kaza kaza kaga mun samu ne ne matsayi ta imani ana ukun nan kuma da muka zo wa nahanu lahu mukhlisun kuma mun kasance masu tsarkake addini zuwa gare ka kaga an samu matsayi ta mene ihsan fa akhbirni anil ihsan ba mu labari ko ba ni labari game da ihsani yace an ta'budallaha me ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka manzon Allah yace abinda ake ce ma ihsani shine mene shine ka bauta ma Allah ma'ana an ta'abudallaha ka'annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar cewa ma'ana kana kallon Allah yanan ga Allah a gabanka fa in lam takun tarahu idan karfinka bai kai ka rika bautan Allah kaman ga ka ga Allah ba to fa innahu yaraka ka rika ji a ranka to Allah na ganinka Allah da ke ganinka kuma ba gani na ido ba zuciyanka ka ko ga ko yanzu aka ce za ka ba da sallah raka'a biyu ne a gaban shugaban ƙasar Najeriya. To Allah ya kake ji, ai mutum ko bai zama alaramma ba, za ka ga ƙira'a, za ka ga gunna, za ka ga idigami, za ka ga tsayuwa, za ka ga rukuku, ka ga sujjada. Saboda ya san shugaban ƙasar Najeriya yana mai yana bayan sahun to ina Allah wadda shi ne Ubangijin farko da ƙarshe Ubangijin kowa, to kaga an samu matsayi ta ihsani to ya ce wa nahnu lahu mukhlisun mu ko mun kasance ma'ana masu ma'ana tsarkakewa zuwa ga Allah kaga a wannan ayan an duki hancin Yahudawa su Yahudawa suna tsarkake Allah jama'a ba sa tsarkake Allah domin me suka ce wa qalatil yahudu Allah ya gayan mana uzair ibn Allah Yahudawa suka ce ai uzair dan Allah ne da lokacin da ma'ana littafin attaura ta nema salwanta aka fara neman kai littafin nan zai bace a rasa yanda za a yi to yanzu ya za a yi aka ce ai akwai wani bawan Allah kullun yana gurin ibada sunan shi uzairu a je a tuntube shi a ji ko ya dan iya kawo wani abu ai da ya fara ratattako a taura tun daga farko bai tsaya ba har sai da ya kai karshe sadaqallahu alazim suka ce kai ba wanda zai iya wannan sai dan Allah kaga kenan yanzu yahudi suna ne sun tsarkake Allah ba su tsarkake Allah ba kaga saboda sun ce ma uzairu ne dan Allah sannan su ma nasara suka ce aka ce musu yaya suka ce wa qalatil masihu bunullah suka ce ai isa ɗan maryam shi ma mene ɗan allah ne yanzu su ma sun tsarkake allah ba su tsarkake allah ba ashe mu ne masu tsarkake allah na gaskiya wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina ashe allah bai umarci bayi ba sai dan su bauta ma allah suna masu mene tsarkake shi ashe mu ne muka kasance masu tsarkake Allah suwaye na Allah ashe mu ne na Allah wa'inda muka kasance muna tare da Allah muna tare da annabawansu yanzu mu dinnan da an zo an taɓi annabi Musa wa aka taɓa mu aka taɓa in aka taɓa annabi Isa ba wa aka taɓa mu aka taɓa balko in an taɓa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to an taɓa mu har zuciyarmu to kaga ashe mu ne na Allah kuma mu ne makusanta Allah su suna dai faɗa ne kawai na'am
أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم عن الله من أسلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم عن الله ومن أظلم ممن كتب ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da zanzare su, yana nuna ma'ana tsiraicin Yahudawa da Nasara a bayyane, shi ya sa ba abin da suka tsana irin Alƙur'anin nan, da a ce za suna da kuɗin da za su bayar, don a ɓatar da Alƙur'ani za su bayar, ba don komai ba, saboda Ƙur'ani ya tona musu asiri, tan kakannin kakanninsu. Alƙur'ani da ya tashi tona musu asiri, kai har kanta na hannunsu sai da alkur'ani ya faɗa duk ba yahudi hannun shi na da kanta shine zaka ji ana cewa an buga musu wa duribat alaihim zillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah Allah yace ya riga ya buga musu tambari na talauci ako ga tambari kaga yanzu ana kaman suna da kuɗi su suka fito mana da take away kana da in za a yi sha'ani jama'a ake yi za a samo yan plate ne sai a cika maka damye tsororiya ya sama ka cika ƙoshi ka sha ruwa har wani ya samu suka ce ina wannan banna ne ga ɗan wani ɗan kwali a sa cokali biyu a naɗe da robali a saka a leda a ba mutum in ya je ya ga abin da ya gani a ciki kaga yanzu sai ka ga me yana isa in ana son ya isa wani wani sai an aje mai guda goma sannan zai ishe shi kaga wannan duk rowa ne na suwa ne Yahudawa, Allah ya ce kuma har a haka wa ba'u bi gababin min Allah, Yahudi sun koma da fushi daga Allah, da fa Allah ya zaɓe su yi musu al'amura masu yawa, su ne ba wa'inda Allah ba ya ce wa zallan na alaikumul gamama, wa an zanna alaikumul manna wassalwa, kulumin tsayi ba ti ma razaqnakum wa ma zalamu wa ma zalamu wa ma zalamu wa ma zalamuna walakin kanu anfusihim yazlimun Allah ya ce yana saukar musu ba da mando ma'ana mando suna shan zuma mai daɗi wani irin al'amari ne mai daɗi wanda tun fa daga aljanna ake sauko musu da shi aka sauko musu da girgije ma'ana ya musu rumfa ba su san rana ba kwata-kwata kayansu ko datti baya yi saboda tsaban jin daɗi wasalwa ga tantabarai ko kuciyoyi daga aljanna gasar suci kawai za su yi Allah ya ce ku lumin ɗaye ba fi mara zaƙinaku ku ci daga cikin abin da muka azurta ku da shi na alkhairi don Allah ji wannan alkhairi amma waɗannan mutane mai suka ce kai suka ce ku ya musa fadu lana rabbaka ba ya fadu lana rabbaka ya kurji lana min matun bitul ardi min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adatiha wa basaliha kaji suka ce ya musa gaskiya ba za mu taba hakuri da abinci ɗaya ba ba kullum a ce daga zuma sai kaji sai kuma ka za mu ba gaskiya a kai ka san daga jin wannan kaji tabuwan kai a me kuke so suka ce mu muna so a bar mu ne mu rinka zuwa muna noma muna noma muna noma albasa muna noma duma muna noma ga noma abubuwa irin wannan kai ka san akwai ɗimuwan kai to wa'innan ne ba suka yi ma Allah wa'innan butulcin har Allah ya yi fushi da su to shine Allah yake cewa am taqulu am taquluna inna ibrahim ko ko suna cewa lallai ibrahima wa isma'ila da isma'il wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da annabi yaqub wal asbaqa da ƴaƴan annabi yaqub kunu hudan aw nasara suna cewa ai sun ko kanu hudan ai sun kasance da annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub da ƴaƴansa wai duk sun kasance Yahudi ne ko ko sun kasance mene sun kasance Nasara Allah ya ce ka ji ƙarya Allah yaushe ya haka yake su Yahudi ne ko Nasara wannan ƙarya ne suke yi ya Rasulallah, amma bari in gayan maka ƙul ce ne da su ya manzan Allah, a an tum a alamu amilla, wai ku ne kuka fi sani ko Allah, wa ko zai fi sani, ai ba ma wanda ya sani in ba Allah ba, shi yasa muke cewa wallahu a'alam, Allah shi ne masani duk abin da kaga duniya ta sani, ba su san komai ba sai ɗan kaɗan haka Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa ne illa qalila ai ba mu sanar da mutanen duniya gaba ɗaya wani abu ba na ilimi face ɗan kaɗan Allah ya ce ka tambaye su ya Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai antum a'lamu anilla wai ku ne kuka ji sani ko Allah an sa ku hasu sun san Allah ne ya fi su sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wai wane ne mafi zalunci fiya da wanda zai ɓoye shaidan Allah a gurinsa wannan ba ko azzalimi irinsa ma'ana abin da Allah ke cewa a attauransu na bayyana sufofin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun share sun goge sun canza a injilansu na bayyana ma'ana kiristoci ko in ce a matsayin nasara na bayyana sufofin annabi Muhammadu sun share na sharewa sun goge na gogewa ko yanzu kuma za ka ga idan suna abinsu a rediyo sai ka ji abin kaman da Allah ranga ranga ranga ranga ana zuwa ƙarshe sai ka ga duk an ɓata sai ka ji an ɓata ko ba ka kuke ji ba shine za ka ji har suna waƙa tun muna yara muke jin waƙan har ma mun iya za ka ji suna a yaɗa bishara ko a ina Yesu ya ce a yaɗa bishara a duniya ai Yesu ya ce kar a ji kunya da ayyukansa to kaga wannan zancen na ce zance ne wanda suke ga ya iya halaka mu amma zance ne mu kuma wanda zai mana amfani idan za su ce yesu ya ce kaza ya ce kaza ashe mu ko annabi ya koyar da mu ballighu anni walau aya ku taimake ni ku an ku mene ku isar da saƙona ko da daidai da aya guda ɗaya ne ashe saƙon annabi ya dace mu yaɗa a duk inda muka tsinci kanmu ashe saƙon manzon Allah ya dace duk inda muka samu kanmu kanmu riƙa jin kunya ko duk an ganka da an ganka ka ce ni ne na annabi Muhammadu sallallahu wallahi kai kai nasara shi yasa wai a wani guri sai ka ga wai ana ce ma wai wani da Allah ko ka ganin mun na annabi sai ce gani nan an gane maganar to wa zan dau abin da nake so in ba wani ana kawaici a ko ina amma banda a manzon Allah ba sallallahu in an kawo ma nama aka ce kai zaka fara ci ko babanka sai ka ce a ba baba in ya ci ya koshi sai ya san mun amma a annabi ba a kawaici kowa na so ya ga shine lamban farko shine wata rana a majalisan annabi abdullahi ma'ana dan abbas an ce lokacin yana dan karami to al'adan annabi in ya sha nono wanda yake daman shi yake fara ba shikenan to abubakar gurin zaman shi ne sai jinkirin zuwa wannan sahabi yana dan karami sai zo ya zauna to ana zuwa manzon Allah ya sha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waigo zai bayar annabi na sanafa sai ya ce to kaga kai yaro ne ko ka haƙura a ba dattijan nan idan ya sha ya rage sai ya baka ya ce ya rasulallahi ya ce na'am wallahi rabona na gurin ka ba wanda zan daga ma kafa a ciki an gane maganan ai ni ke kusa ba na adina eh annabi ba a daga kafa shi yasa shehu ke cewa wa zuhimtu fi hadha zamani wa innani to la fi giratin mimman yarumu muhammad yace na yarda kowa ya fi ni kudi na yarda kowa ya fi ni ilimi na yarda kowa ya fi ni mulki da sarauta amma fa akan san annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina da tsananin kishi ba na daga ma mata na kafa a annabi ba ba na daga ma baba na kafa a annabi ba ba na daga ma mama na kafa a annabi ba ba na daga ma da na kafa a annabi ba kai dalibi na ma da ni da shi gasa muke a annabi ina so in ture shi kai malami na ma a annabi gasa nake ina so a annabi in zama ni ne a gaba saboda haka kakka yadda wai da an ce ina na annabi ka ce ai ga yi can yanzu ya can aka fara cewa gani sai ai ina neman Sulemanu sai ka ce to yanzu koye nan amma annabi ba kai ma nashi ne an gane magana to manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake cewa wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wai wane ne mafi zalunci fiya da wanda ya koya shedan Allah na wurinsa ba ku wanda ya bi wannan zalunci Allah ya ce to kyale su ya Rasulullahi duk abin da ake yi muna sane wa mallahu bi gafilin amma ta'malun Allah ya ce ai Allah bai kasance mai rabkana daga abin da suke aikatawa ba ko me suka yi ina sane kuma ina rike da shi za kuma a zo ranan da za a hankade hankade za a zo ranan yawma tubulat sara'ir ranan da za a buɗe ma kowa abin da yayi ranan da ba mai taimako ranan da ba wanda ya isa ya karbi wani a wuri na kyale su ban rabkana ba ina sane ka bar su ci abin da suke yi na'am tilka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce barrabkana ba daga abin da waɗannan mutane suke aikatawa, saboda haka muna kira ga duk wanda ya san yana wani abu ko da ba mai ganin shi ya sani wa mallahu bi gafilin amma ta'amalun. Allah bai kasance yana rabkana daga abin da kowa yake aikatawa ba, kowa ɗinmun nan yana nan da fayal in dai ka kai matsayin balaga to an buɗe maka fayal wannan fayal ɗin ran da kai alheri a ciki za a rubuta wannan fayal ɗin ran da kai sharri a ciki za a rubuta saboda kuma alheri na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi alheri sai a sa mai lada goma har izuwa lada ɗari har izuwa lada ɗari bakwai har izuwa lada ba adadi wanda koye kuskure idan aka yi shiru duk wadda ba ya kuskure ba ana ja'in ja da mala'iku masu rubutu na hannun dama idan suka gana hannun da an alheri sai na hannun dama su sauri su rubuta to da mutum ya yi kuskure na sharri sai na hannun hagu su kuma su ce za su rubuta sai na dama su ce ku ɗan tsaya mana ai ƙila zai tuba an ce kowane ɗan adam in ya saba ma Allah sai an bashi aƙalla awa shida ko ya tuban mu Allah Allah mun tuba dauka ko ba wannan al'umma da wanda suka samu gara ɓata irinsu za a baka ɗai ɗai ɗai ɗai awa awa har awa shida in ka ce astaghfirullah Allah subhanahu wata'ala ce ya gafarta maka to kaga kowa an rubuta abin da yake aikatawa shi yasa Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu me kitaba ai kowane abu an kididdige shi an rubuta shi a littafi Allah da bai taba mantuwa ba ko ba gaskiya ba wa ma kana rabbuka me nasiya ubangiji bai taba mantuwa ba amma har a haka wannan ubangijin subhanahu wata'ala zaka ga yana kididdige aikin kowa yace to kyale su ya rasulullah tilka ummatun qad khalat wadancan al'umman sun riga sun wuce da annabi Musan da annabi Isan da annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaqa da Yaquba da sauran annabawa gaba da sun riga sun gabata laha ma kasab ma kasabat abunda suka aikata yana gare su duk abunda suka yi yana gare su na alkhairan su sun ga abin su walakum ma kasabtum kuma abunda kuka yi ba yana gare su yana gare ku wala tus'aluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku game da abin da suka aikata ba su yahudawa ba za a ce ma wa'inda suke tare wai a to ku yaya abin da annabi ibrahim yayi ba za a tambaye su ba kowa abin da yayi shi za a tambaye shi na سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
فيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى ya ce sai ya ƙulu su faha'u minan nasi Allah ya ce wawaye daga cikin mutane suna cewa izuwa gare ku ma'ana wawayen mutane suna cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha abinda ma'ana wawaye daga cikin mutane suna ne suna wasu maganganu domin da wato manzon Allah yana kallon a farko yana kallon baitul maqdis ne a wurin ibada an ce an shekara goma sha shida ana kallon baitul maqdis to shikenan wata rana ana zaman zama sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce a juyo a daina kallon baitul maqdis din nan a dawo a rika kallon ka'aba to Allah yayi ne dan ya ma'ana cire nagari a ciki ya kuma bambanta wanda ba nagari ba shi ne da aka yi haka shi kenan sai wawaye daga cikin mutane sai suka fara surutai shi ne Allah ke gayan mana da ya ƙuli su fa'a'u minan nasi wawaye daga cikin mutane suna cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wa'anda koko abin wa'anda suka juyo ma'ana ma wallahum an qiblatihim allati wanda abinda suka juyo ma'ana daga barin alqibla allati kanu alaiha wacce ma'ana kanu kuka kasance alaiha kuna kanta suka ce to ka gani ana kallon baitul maqdis yanzu kuma ya dawo ya ce kuma a daina kallon nan a dawo a ci gaba da kallon ka'aba sai Allah ya ce qul ka ce da su ya rasulallah lillahi al-mashriq wal maghrib ai al-mashriq wal maghrib ma'ana mahudar rana da mafadanta ai lillahi na Allah ne Allah subhanahu wata'ala wanda ya kaddara a rika kallon baitul maqdis din nan to shine kuma yau ya kaddara a juyo a kalla Ka'aba a matsayinka na bawan Allah kana da zabi ba ka da zaɓi yadda Allah ya so a yi haka za a yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya haɗi mai ya sha'u ila suraɗin mustaqim Allah dai shi ne mai shiryar da wanda ya so izuwa tafarki ma'ana madaidaici Allah ya tabbatar da mu izuwa tafarki madaidaici shi ya sa kullum addu'a ya kamata ka rika addu'an Allah ya tabbatar da kai da digadiganka ya tabbatar da kai da iyalanka akan hanya madaidaici idan muka tuna a suratul fatihatul kitabi kullun zaka ji muna cewa alhamdulillahi mai rabbil alamin dukkan godiya ya tabbata ga Allah Ubangijin talikai. Ar-Rahmanur Rahim, Allah mai rahaman nan, kuma Allah nan mai jin kai. Maliki yawmiddin, Allah mamallakin mutane ko mamallakin ranan sakamako ranar lahira. Ranan ba wani mai kus ta yadda Allah ya yi kau. Za a yi cirko-cirko, a yi tsit, kowa na jiran kawai yaya za a yi ba a sani ba. Kowa na cikin fargaba, kowa na cikin razani. ranan da za a fara bin annabawa annabi adamu ya ce nafsi kaina annabi nuhu ya ce kaina annabi ibrahim ya ce kaina annabi musa ya ce kaina annabi isa ya ce kaina a haɗa aje gurin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ana laha ni ke da ita ana laha ana laha yau ni ne ke da ita ya duka gaban ubangiji yana masa kirari sai ka ji allah ya an sa an cira murya ana ce mai ya daga kan shi irfa'ar a taka ya rasulallah ka daga kanka ya rasulallah yau ba ranar sujjada ne da rukuku ba an bar shi a duniya saltu da tambaya a baka washfa'atu shaffa ka ceci duk wanda kake so ka ceta to in ka san annabi a duniya shi kuma ya san ka a ina ya san ka a lahira to saboda haka mu zama na manzon Allah Allah ya sa mu zama na annabi to muna cewa bi maliki yawmiddin ma'ana mamallakin ranan sakamako ran alkiyama iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya ubangiji gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako in ka ga mun tsaya to kai muke tsaya domin ka in ka ga muna azumi muna azumi ne domin ka in ka ga mun sadaka mun yi ne shi ma domin ka don mene don kai ne ka cancanta a bauta ma sannan kuma kai muke neman taimakon ka Allah ka taimake mu ya sannan a ci gaba da cewa sai Allah da an wuce nan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai ka ja mun ce ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji muna so ka shiryar da mu zuwa tafarki ne madaidaici kamar an ce tafarkin yahudu ko nasara sai ka ji mun ce siratal ladina an'amta alaihi a tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su suwa ne kenan waɗanda kai ni'ima a gare su kuma suka gode ma ni'iman nan wadda kai musu صراط الذين أنعمت عليهم كنا غير المغضوب عليهم بند ودند كيف شيد سوسوا كنا يهود دا متانين الله أما سكا سابا ما الله الله يفشيد سوتوبا عنيا سمكي نيما با ولا الضالين بند ودند سكا قتتو كرتوتي سوما با عنيا سمكي نيما با تو الله سبحانه وتعالى شيني يا حديما يشاء ila siratin mustaqim shine mai shiryar da wanda ya so zuwa tafarki madaidaici Allah ya tabbatar da mu a tafarkinsa madaidaici za mu tsaya a nan to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure ya gafarta mana taka ma iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da mu ya taka musu da gidan aljanna mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau Allah muna roƙonka waɗanda suke cikin rama Allah ka ninka musu waɗanda suke cikin matsala ka sauƙaƙa musu in namu ta zo ka sa mu tuka da kyau da imani ka sa mu tashi da imani marasa lafiya musulmi da ke gida da waɗanda suke asibitota da waɗanda suke tafe da shi ciwukan jikuna da na zukata Allah ya haɗa mu ya ba mu lafiya Allah ya gyara zukatanmu ya cire riya da hassada a ciki Allah ya raba mu da kullun junanmu Allah ya zaunar da mu lafiya a Najeriya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya ɗauke mana kisan mutane a Najeriya Allah ya ɗauke mana satan mutane a Najeriya Allah ya ɗauke mana yakin kabilanci a Najeriya Allah ya ƙaro mana yalwan arziki a wannan ƙasa Allah ya raba mu da kunci da fatara da talauci ya raba mu da roƙo da bara ya sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in cikawan mu tazo ta mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك